بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لقومه وقومه ما تعبدون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ارزقني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh muna gode ma Allah tabaraka wataala wanda ya saki dawowa da mu a ci gaba tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gabatarwa a wannan masallaci wanda yau ma Allah madaukin sarki ya dawo da mu mu tura inda mu kwana wanda a muna nan a cikin wannan sura mai girma ta surtu shu'ara'i wanda a jiya mun kai ƙarshen kisar annabi Musa tare da Fir'auna wanda take wata irin kisa ce mai matukar karantawa da kuma wata nuna iko na Allah da ƙarfi na Allah subhanahu wataala wanda ka nuna tabbatar da cewa duk wanda komai tsaurin kan mutum da kuma komai ƙarfin mulki ne ko kuma yana ganin shi ya isa wani abu ne shi to in dai bai bi hanyar Allah ba bai ma Allah bai ba to lalle Allah zai iya kama shi kuma Allah zai hukunta shi to wannan sai kuma ubangiji madaukin sarki yanzu za a karanta mana kisar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalamu wanda ana cewa shi annabi Ibrahim wata shi fir'auna da shi da annabi Musa kissar su ta maimaito da yawa a cikin alkur'ani to amma shi kuma annabi Ibrahim da shi da nashi kafirin da suka yi zamani ɗaya shine namaruzu shi ko nasu ba a maimaita ta da yawa ba abinda a dalili shine suna cewa saboda shi fir'auna ya hina maruzu wayo saboda shi na maruzu wani takwali ne shi sai zama duk maganganun sun kai shi da annabi ibrahima to babu wani ba wata amsawa da yake ta ta hikima ko ta wayo a ciki amma saboda shi ko fir'auna gwadin karfin mulki ne da kuma gwadin shi mai wayo ne shi ya duk abinda ake ya sani to shi yasa sai kissar ta maimaito da daman gaske saboda kasancewa haka kamar da shi radiyallahu anhu ya kawo haka to anan shine ubangiji madaukin sarki ke cewa watlu alaihim ka kalanta gare su ya rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ka kalanta masu su watan mutanen makka da sauran kafirin duniya baki da sauran mutane baki daya ka kalanta masu na ba ibrahima labarin annabi ibrahima alaihi salatu wasalam wanda annabi ibrahima shine annabi na biyu a cikin daraja cikin ulul azmi min ar-rusuli wanda kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin zuri'a shi annabi ibrahima din eh tunda daga cikin zuri'a annabi isma'ilu ne shi manzo Allah sallama shi kuma annabi Ismailu dan dan annabi Ibrahim din ne shine wanda suka zo suka zauna anan inda Ka'aba din take nan Makka wanda shine ya rika mashi annabi Ibrahim din ginin na Ka'aba da an kai to wannan shine annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam Allah yake cewa ga musu isqala li abihi lokacin da yake ce baban shi wa qaumuhu da sauran mutanen shi baki daya yake ce musu mata abuduna menene abin da kuke bauta ma ko ko me za ku bauta ma to kalu sai su mutanen na annabi Ibrahim sai suke cewa
ala hal yakmaunakum yadrun aw yanfuunakum yadrun
to shine sai ubangiji madaukin sarki a yake gaya mana cewa lokacin da annabi Ibrahim alaihi salamu ya zo to shine yake gaya mana cewa me za su bauta ma sai suna cewa ai su na abudu asnaman ai mu muna bauta ma waɗansu gumaka ne wanda watanci al-asnam gumaka kuma kowanne daga ciki ya danganta la'alla gumakan na duwatsuna ne ko na ice ne ko ma na zinar da ko na azurfa dai baki daya to shine sai ya zama sun kace su suna bauta ma asnaman waɗansu gumaka ne da gare su don haka suna cewa fa nazallu laha akifina muna dagewa da nacewa bisa gare su muna masu yin ibada gare su a kowane lokaci don haka shi nuqimu muna tsayawa na haran a duk tsawon rana ala ibadatiha bisa ga bautar waɗannan gumaka din to don haka shine sai ya zama wata suna alfahari har ganin suka su wani abin jin daɗi da alfahari nan wurin akan cewa su suna da allola waɗannan gumaka da suke bauta madin to shine suke gama annabi ibrahim alaihi anan a to dai da wannan aya cewa watlu alaihim naba ibrahim iz qala li abihi to anan malamai sun ta maganganu da yawa an ce shi annabi ibrahim ya ce ma baban shi to wasu malamai kuma sai suna ganin cewa to ai shi annabi ibrahima baban nashi a wata aya Allah faɗa mana sunan shi ko cewa ali abihi azara baban shi azara to malamai suna ganin cewa shin shi azara din nan shine wanda ya haifi annabi ibrahima din koko dai wasu sun kace eh lalle shi din ne wasu kuma sai sun kace a to yanzu in an kace shi ne to ina maganar shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda an kace tun lokacin da annabi Adamu ya sauko duniya hasken shi yana cikin tsatso ne kuma duk lokacin da wannan zai wuce sai Allah ya dauko hasken daga cikin tsatson wannan sai Allah ya da shi cikin wani babban mutumin kirki kuma sai bawan Allah Allah bai taba aje hasken da manzo Allah a cikin tsatson kafiri ba to in an kace shi annabi Ibrahima shi azar shi ne ya haife shi to kenan hasken manzo Allah zauna cikin tsatson kafiri kenan kuma gashi ana cewa ko ubangiji madaukin sarki ya ta mai zabi ko imamul busari yana cewa lam tazar lam tazal fi dhama'iril kauni tukhtaru laka al ummahatu wal aba'u baka gushe ba tun a wancan lokacin ana zaɓa maka iyaye maza da mata to yanzu yin an ce shi azar shi ne mahaifin annabi ibrahim din to yanzu ya za a yi kenan da maganar cewa hasken manzo Allah kenan to ya taba zauna kenan a ciki saboda kaga shi manzo Allah ya biyo ne tun daga na har zuwa ga shi annabi Ibrahim din ya zauna a cikin tsatson annabi Ibrahim to tun da ya zauna a cikin tsatson annabi Ibrahim shi kuma annabi Ibrahim in an ka ce azar shine baban shi kaga shi kuma ya zauna cikin kafiri kenan to nan ne don haka sai aka samu sabani wasu malaman sun ka ce eh lalle zai yi haka dan amma kila sai ya zan watan a shi annabi Ibrahim da sai ya zama bayan Allah ya cire hasken manzo Allah din ne sallallahu alaihi wasallama daga cikin tsatson da shi a azar din don haka sai ya zama farko ba kafiri ba ne amma sai daga baya bayan hasken nashi ya fita hasken manzo Allah fita daga jikin shi sai ya zama hakan ta faru din wasu kuma sun ga ce a'a ai ba ma haka bane don haka maganar a ce a watan ya zauna a cikin wani tsaron kafiri bai taso ba to da shi yasa na ga ya kamata mu shigar da wannan bayanin wanda malamai sun kai da daman gaske akan cewa bai yiwa a ce hasken manzo Allah zauna a ciki don haka daga ciki kamar yanda malamai suke magana akwai hadisin da Ibn Abi Hatim ya ruwaita daga sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yake cewa a daidai inda Allah yake cewa iz qala ibrahim li abihi azara daidai wannan aya da cikin suratul an'ami to sai shi ibn Abbas radiyallahu anhu yake cewa inna aba inna aba ibrahima lam yakun ismu ismuhu azar wa inna ma kana ismuhu tarahu sai sai don haka shi watan azar din nan ba shine baba annabi ibrahim ba sunan baban shine tarahu a sunan shi to kaga sai suka ce to kenan kaga bai zai yi a ce kenan a shi azar shi ne baban shi annabi ibrahim ne ba saboda kada ya zama a ce hasken manzo Allah sallama ya zauna a cikin tsatsan wani kafiri aka samu wannan kamar ibn abi hatim ya ruwaita sannan har yanzu ibn abi shayba malamin bukhari shi ma saki ruwaitowa da ibn al-munzir da ibn abi hatim shi ma dai har yanzu ta hanyoyi kuma daban-daban kuma ba'du ha sahihun shi imam suyudi yake cewa an ruwaita daga imam mujahid shi ko imam mujahid tabi'i ne shi ko abdullahi bin abbas kaga sahabi ne sai yake cewa laisa azaru aba ibrahima shi ma haka yace sai ce ai azar ba shine baba annabi ibrahim ba saboda me saboda kada ya zama dai a ce manzo Allah ya zauna a cikin wanda ba musulmi ba sannan har yanzu na uku daga ciki akwai ibn al-munzir shi ma ya fitar da hadisi shi ma bai sanadin sahihin shi ma daga ibn jurayjin shine abdul maliki bin jurayjin shi kuma daidai inda wannan ayatin wa qala ibrahim li abihi azara to shi ma sai ya ce laysa azaru bi abihi ai ba azaru ne baba shi annabi ibrahim ba wa inna ma huwa ibrahim bin tayrahu yace shi ibrahim shine dan dan tayrahu ko kuma tarahu binu sharuh binu nahur binu falihin don saboda haka yace shi ma ba ba azarin shi ne mahaifin shi annabi ibrahim ba alayhi salatu wassalam saboda bi duk dai gudun kada ya za a ce misali an zo hakan ta faru a ce maza Allah zauna a cikin tsawon wanda ba musulmi din ba sannan har yanzu ibnu abi hatim magana ta fudu ya saki rota shi ma bi sanadin sahihin shi ma daga imam suddi shi ma yake cewa to shi ko zuwa ne an kai aka ce mashi watan sai ana ce mashi ismu abi ibrahim azar watan sunan baba annabi ibrahim azar yake ko sai ce bal ismuhu tarahu sai ce a'a tarahu a sunan baban shi annabi ibrahim haka shi azar din dan uwan baban shi annabi ibrahim ne an gane abinda bayan suke cewa ka san ai wan baba ko kanin baba ai baba ka ce me ko to sai sun ka ce da haka wan baban shi ne ko kuma kanin baban shi ne don haka asalin sunan baban nashi sunan shi tarahu to lokacin da aka ce ma shi imamu suddi cewa haka sai ce bal ismuhu tarahu sunan baban shi tarahu a sunan shi sai ya ce to kuma ai an ka duba lalabawa ma sun san da haka ne din don su ma suna kiran kanin baba kowan baba sunan shi baba shi ma kuma sai ya bada misali da alkur'ani kuma ya ce don wangana abu ne wanda ke sananne ya ce in ka duba alkur'ani ai za ka ji inda allah madauki sarki yake cewa am kuntum shuhada'a iz hadara yaqub al mautu iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimuna a cikin suratul baqara to anan sai Allah yake cewa lokacin da annabi annabi Yaquba lokacin da zai rasu to sai kira ɗiyan shi yana ce masu wai yanzu in bayan na wuce mi za ku bauta ma wa za ku bauta ma to shine sai suka ce na abudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima za mu bauta ma ubangijinka kuma ubangijin iyayenka shine annabi ibrahima da annabi isma'ilu da annabi ishaqa shi za mu bauta ma to anan an hakula sai sun ka ce na abudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila sai sun ka ce babanka annabi isma'ilu alhali kuma kaga shi watan annabi yaquba ba dan dan annabi isma'ilu bane dan dan annabi ishaqa ne shi kuma annabi ishaqa kaga shine dan uwan shi annabi isma'ilu don haka wa da kani ne suke sai sun ka ce amma ilaha abaika isma'ilu kuma sai sun ka kawo dan uwan dan uwan baban nasu sai sun ka ce baban shi kaga sai aka gano alqur'anin ma an san da ana ce makanin baba ko baba baba kenan sai sun ka ce saboda haka kaga ashe don an ce shi annabi ibrahima baban shi ba azar bane dan uwan baban shi ne wan baban shi ko kanin baban shi ne to ai ko qur'ani ya san da ana ce ma dan uwan baba baba din dan gashi alqur'ani din sannan kuma banda wannan sai suka ce kuma har yanzu bayan gashi ya ambace shi annabi isma'ilu a matsayin baban shi kuma shi dan uwan baban shi ne sannan gashi ya ce abaika ibrahima shi kuma annabi ibrahima kaka ne shi kuma tunda shi annabi ibrahima shi abbaban annabi isma'ilu shi abbaban annabi ishaqa kaga sai ya zama kenan watan jika ne kakansu ne kenan kuma sai gashi ya ce ba kakan shi ma baba za ga kenan ko lalaba sun san da wannan shi ma to sannan dan saboda haka sai zaba wato sai malai suke cewa to wannan ashi ya tabbatar da kenan dai annabi a shi azar din ba annabi ibrahim ba shine baba annabi ibrahim din ba sannan kamar yadda har yanzu aka rawaita daga ibn abi hatim shi ba daga ibn abbas radiyallahu anhu yace watan shi ibn abbas ne yake cewa shi aljaddu abun shi kaka matsayin baba ne shi ya sai kuma yana kanta wannan aya sai ka wannan aya din qaluna abudu ilaha ko ilaha aba ya kai ibrahima sun daga alqur'ani ya ce maka kaka amma baba kuma har yanzu ibnu abi hatim shi ma ƙara wayata daga abul aliya shine yake cewa wa ilaha aba ya kai ibrahima isma'ila din nan yace to anan summiyal ammu aban kaga an ambaci dan uwan babar sunan baba kenan saboda ya ce na abudu ilaha aba wa isma'ila ko cewa shi isma'il dan uwan baban watan shi annabi dan uwan dan uwan baban su ne to amma ga sun ga mashi haka din sannan har yanzu an sake shi ibn abi hatim da ya karu yato hadisi daga muhammad ibn ka'ab bin al-qurazi yake cewa al-khalu walidun watan shi a dan uwan uwa baba ne sannan wal ammu shi ma walidun shi ma dan uwan uba shi ma dukkan su dai baba ne don haka mutum kai watan kaman kanin mahaifiya tai kowan mahaifiya tai matsayin uba yake gare shi kanin baban shi kowan baban shi ma matsayin mahaifiya yake gare shi shi ma sai yana karanta wannan aya din da cewa gashi ga yanda karatun yake to sannan ban da wannan sai kuma har yanzu kaga nan duk magana sahabbai ce daga cikin salafu kenan sahabbai da kuma tabi'ai to har yanzu sai aka sake wanda zai ƙara tabbatar da wannan magana shine wanda aka ruwaita wanda ibn al-munzir shi ma ya ruwaito a cikin tafsiri ne shi ma bi sanad shi ma sahihin daga sulaiman bin surat shi kuma yake cewa lokacin da watan su mutanen annabi ibrahim sun kai ne za su jefa shi a cikin wuta ka san da ya kira su ya masu wa'azi su yi imani sai sun haka cewa to yanzu su ba za su yi imani ba ƙarshe suka yanke shawarar ma za su ɗauki annabi ibrahim su kunna wata su ƙone shi baki ɗaya kasan nan ne wanda ubangiji ba ɗauki zake shi ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim to a lokacin ne wanda suka shirya wannan bayan sun gama tara duk abin da wuce da za su tara sun ɗauki dogon lokaci kuma hidima kowa ta yi eh har da tsofaffi waɗanda sun ka tsufa ƙwarai mata da maza kowa bakin ƙarƙarhi ne in mutum na iya zuwa yau abin wata sai ta yi ya kawo wanda bai iya kuma sai ya bada wani abu ya ce gana a ƙara a yi kamar ka sana aiki na hidima dai na aikin Allah to haka sun ka shirya waɗannan abubuwa bayan sun shirya to lokacin da sun ka ɗauko shi annabi ibrahim sun ka jefa a cikin wannan wuta ɗin to ga lokacin da sun ka jefa sai shi wannan azar ɗin sai ya ce wai ai min ajili dufi a anhu ai shi ibrahim ɗin nan ne saboda albarka ta ne wai an ka wuta bata kone shi ba wai shi wanga azar ɗin an fahimta sai ya ce wai don albarka ta ne saboda shi ne abba annabi ibrahim ɗin bai kone ba kuma ga shi ba musulmi ne kafiri ne to lokacin da ya faɗi wannan magana ɗin to shi ne sai ake cewa fa'ar sallallahu alaihi shiraratan minan nari sai kawai Allah je sai aka je homai da kuma wani bangare na wuta da shi kuma a waka ta alaƙar mai sai ta faɗa ga ƙahuwan shi ba a halakar shi sai ta ƙone shi ma baki ɗaya sai ya mutu to kaga nan wajen ya ce shi watan da shi ne nan wanda yake cewa yanar kurba sai a faƙala ammu ibrahima min ajlidu fi anhu sai dan uwan baban nashi ibrahima sai ya ce kaga nan wajen kenan shi ma Sulaiman bin Sulaim shi ma ya ba ƙara ƙarfi cewa shi Annabi Ibrahim din wa azara to dan uwan baban shi ne ba shine baban nashi din ba sannan bayan wannan sai Imam Suyuti shi kuma yace to akwai wani abu ne wanda za a iya ganewa cikin shi kuma yace shi Annabi Ibrahim lokacin da an ka sanya lokacin da an ka sa shi sun ka sa shi a cikin wannan wuta a wannan lokacin ne shi wannan azara din ya halaka ya mutu tun daga shi yanzu an jiya cewa watan yana faɗi wannan magana to sai kawai wuta ta zo ta kone shi to kaga an tabbatar da kenan lokacin da watan an ka sa shi cikin wuta wannan lokacin ne kenan an ka kone wannan wannan dan uwan babana shi ya mutu kenan to kuma gashi dama yana ce yana yana yana yana neman istighfari da yana neman gafara wa gafil abi innahu kana min ad-dallina yana cewa ya gafarta ma baban shi to amma karshe sai ubangiji ya ga mai cewa to ai a tunda shi kafiri ne zaka yaba mashi addu'a har zaka je yana cewa nuri wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an mau'idatan wa arha iyahu inna ibrahima la awwahun halim don haka sai ya zama kenan ya bari sannan daga baya zaka ji Allah cewa falamma tabayyana lahu annahu addu'a lillahi tabarra'a minhu ko lokacin da shi annabi Ibrahim ya tabbatar da cewa wannan dan uwan baban nashi din lalle kafiri ne ya mutu kafiri to sai ya ba mashi addu'a din to sai malamai suka ce to anan wurin don haka kaga kenan an tabbatar da kenan shi wannan azarin shine ake magana ya mutu kafiri din don ya ba mashi addu'a to sai gashi an ruwaito daga Ibn Abi Hatim shi kuma ya ruwaito daga Ibn daga daga Muhammad ibn Ka'ab da Qatada da Mujahid da Hasan al-Basri da sauran wasu daga ciki sai sun kace to shi a lokacin shi annabi Ibrahima watan yana kyakkyawan zato ne da fata na cewa shi azar din ya tuba misali ya zama Allah ya sa ya tuba don ya yi imani shi yasa ya kamar wannan addu'a ta neman gafara din gare shi to amma da ya ga ya mutu shi a matsayin kafiri to shikenan sai ya bar shi sai suka ce don haka amma daga nan da Annabi Ibrahim ya hijira tunda bayan an sun jefa cikin wannan wuta ƙarshe kuma Allah ya tsare shi ya kare shi ba abin da ya faru gare shi ka san da an kai abun ƙarshe dai duka a wuta bata kone shi ba wanda har shi na maruzo yake ce mashi to yanzu ya za a iya sauko mana tunda dai in yana iya sauko tunda ga wuta ba ta kone shi don haka annabi ibrahim ya sauko har yake tambaya annabi ibrahim me yasa ina ganin ka a cikin wuta din amma ba shi ban ga ka kone ba sai yake cewa ai to ai shi hatun da yake ma bai ma taba jin wani yanayi mai daɗi cikin rayuwa ta duniya ba irin sanda yana cikin wutan nan ba bai taba jin yanayin da ji daɗin shi ba a wannan lokacin ba sai ya ce me kuma na ganka can tare da kai da wani mutum ne kuna hira wane ne shi kuma sai ya ce ai mala'ikan inuwa ne shi kuma ya zo na mana hira tare da shi a can cikin wuta din to shine a ƙarshe dai har yake cewa to don haka aiko tun da an kai haka lalle ko sai ya yanka waɗansu dabbobi don jinjina ga Allah na annabi Ibrahim din saboda abin ya burge shi a ce annabi Ibrahim ya rike wuta dole sai an bauta ma Allah kuma sun yi ne su halakar da shi amma Allah kuma ya hatar da shi kuma ya tsare shi saboda haka shi ko lalle sai yayi yanka annabi Ibrahim ya ce to ai ko kai tunda baka da imani Allah ba ya so ya ce ko ba ya so da sai ya yanka shi saboda wai shi ubangiji ya ya burge shi to to wannan sai ya zama kenan kaga lokacin da an kai wannan bayan an gama wannan wannan waƙiya da ta abku din ta sashi a cikin wuta din to daga nan ne sai shi annabi ibrahim shi kuma sai ya hijira sai ya tashi shi kuma sai ya bar ƙasar nan ne a babila an kai abu nan wajen cikin ƙasar iraki yanzu to sai ya tashi ya kuma zuwa ƙasar sham sham shi kuma shine ƙasar siriya ga yanzu kenan to shine lokacin da ya zo ya koma can wajen to kaga bayan ya koma can ƙasar sham din kenan a can wajen wajen cikin siriya din kenan to da ya koma can daga nan sai kuma Allah ya bashi umarni ka san akwai koyon gashi hajaru ka san shi annabi Ibrahim ya zo wajen inda zai wucewa ta nan wajen ƙasa ta shi na maruzi din ka san babban kafi ne kwarai da gaske wanda shi ma ya nuna cewa shi ma Allah ne to lokacin da ya biyo ta nan wajen a a to a wannan lokacin dama shi duk inda ya ga wata mata mai kyau shi na maruzi din da ya ga mutum wanda yake yana tare da mata mai kyau to an shi ta zai ba zai bar shi ba to da haka amma musamman in matan mutunci amma in mutum ya ce uwa ta ya ce to sai a kyale shi da abutai to shi ne annabi Ibrahim sai gashi ya taho ya zo da Saratu mata shi kuma an ce gashi Saratu mace ce mai kyawun gaske wasu malamai suna cewa ma ita ce annabi Yusuf ya biyo shi yasa ya wannan kyawun shi ma to don haka sai ya zama tan ana zuwa annabi Ibrahim shi ne barzu ya sa masu tsaro masu wannan binciken dama ya zo suka tare shi annabi Ibrahim cewa suna tambaya ta wannan mata ina samu ta sai ce musu ya uwa ta ce sun ka diba sun ka ce kai duk da haka na maganar ko da ya uwa ka ce ba za a bari ka san mutum ya uwa ta ce ana kyale shi ko to amma sai sun ka cewa ganin ko da wata ce ba za a kyale shi ba saboda ita wannan ta wuce kowace to haka dole sai an kai sarki ita to shine aka je da ita aka kai mashi sarki to ana cewa lokacin suka tafi sai shi ubangiji madaukin sarki sai ya yaye gidan inda an ka shiga ta sai zama duka gilas annabi ibrahim yana nan waje amma duk yana ganin ko ina yana ganin duk inda an ka shiga da shi da murzun suka shiga da mata tashi duk yana kallon su yana waje amma to shine aka zo shi da murzun ya je ya taba ta amma sai zan jikin hannun shi sai kaman ya taba wutan nefa haka yana jin haka nan na ɗaiki na ya sake koma na biyu shi ma haka nan na uku haka nan zai ce kai wani aljana ce ya haifar da ita sau da sai ya gama ta da koyon gana ce mata hajar ya ce a bata koyon gana ce ta ya bata su gama to dama shi kuma annabi ibrahim ko can bai taɓa haihuwa ba bai taɓa haihuwa ba dama to sai ita kuma sai ta ce mashi ita matar saratu din kenan sai ta ce mashi annabi ibrahim to yanzu abin da za a yi tun da kaga mu mu taba haihuwa ba amma ga wannan koyon ga zan baka ita ko da Allah zai sa shi kenan sai ku samu a samu haihuwa da ita to to shine sai ya zan a wannan lokacin ne sai ita wannan koyon ga ce hajar ita ce ta samu cikin shi annabi isma'ilu din sai ta haife shi to kuma daga baya bayan ta haife shi sun koma sun yi hijira sun koma zuwa can wacan kasar sham din kenan to daga nan sai kuma ubangiji ya umarci shi annabi ibrahim da cewa ya dauko ita a hajar din da annabi ismail din nata yana jariri wani goyi yana shan nono sai Allah ya bashi umarnin cewa ya dauko ta ya kawo ta a nan daidai inda maka take lokacin amma daji ne ba garin maka din kwata kwata saboda haka sai ya ce ya kawo ta nan wajen to lokacin da ya dauko ta ya zo da ita nan inda wurin yake ya ajiye ta daidai na jikin ka'aba din to ko da ya bata na ya juya zai tafiya sai take tambaya ta cewa a to kuma nan zaka kawo maka aje mana daji inda ba kowa daga nisa dan karami yaro to bai ce komai shi kuma ta ce mai na dai ta ce mai na biyu sai ga na uku sai ta ce mai koko Allah ne ce kawo mana sai ya ce mata eh da ce a to ai tunda dai Allah ne ce kawo san da ba zai cutar da mu ba daga sai ce mun tabbatar da Allah baya cutar mu tunda shi ya ce ka kawo mana din to shi kenan to nan sun ka zauna suna rayuwa a nan wajen wai inda har aka zo aka waye gari karshe dai wanda annabi ibrahim wani lokaci yana zuwa kawo mata abinci da sauran ruwan sha hakan ga lokaci lokaci sai yana komawa to daga nan sai ake cewa wata rana ta nemi ruwa tana buƙatar ruwan sun kare ba su da komai ba ruwa kuma ga dajin wajen ba a samu ruwa to sai ta zo tana neman ruwa ga dan annabi isma'ila yana karami shi kuma yana jin kisa yana kuka yana buƙatar ruwa ba ruwa kuma kuma ga cikin daji kuma wuri ne mai nisa shi tsakaninsu da annabi ibrahim to sai ta zo ta zaburo ta zo inda daidai wajen dutsen safa sai ta hau bisa ga wannan dutsen tana diddiba ta gani ko akwai inda za ta samu ruwa wata hange wani mutum ne misali wanda za ta je ta roƙi ruwa gare shi ta diba ta kaga kowa ba sai ta sauko ta zo ga wannan dutse shi kuma guda na marwa din shi ma ta hauna wajen shi ma ta diba ta gani ko za ta hange wani ba ta ga kowa ba ta sake dawa ga wannan na safa din har ta haka na haso bakwai to wannan shi yasa ake yin wannan safa da marwa din wajen aikin haji to shine sai aka yi haka to bayan an yi haka dai karshe bata samu ba sai ta dawo tana dawowa ne sai ta isko daidai nan inda shi annabi su da yake shure shuren shi na yarun ta sai ta isko kuma ruwa suna bulbulwa na wajen wasu sun ka ce malaka jibril aka tura gina wannan wurin haka to su ne asalin ruwan zamzam su kuma kuma su ne har yanzu din to sai ya zama tana tattala su haka tunda suna hitowa da cikin kasa sai tana tara su haka sai tana ce musu zamzam asalin kalmar zamzam din ba larabci bane wannan yare ne na ibrananci to shine sai tana wai ma'ana ta shine ku taru ku taru tana ce ruwan su taru ne to shi yasa sai aka ba su matsayin sunan zamzam ruwan zamzam ba to kuma har yanzu shine to wannan wurin da shine wanda Allah ya bada shi annabi umarni ya kawo ita Hajar da annabi Isma'il a nan wurin din to lokacin da ya kawo sunan din to shine sai aka ce to abin da zai tabbatar mana da cewa shi annabi ibrahima watan azar din nan ba shine baban shi ba watan sai ko da ya kawo ta a nan wajen sai an ka samu gashi yana addu'a yana ce masu rabbana inni askantu min zurdiyyati bi wajin ghairi zi zar'in har zuwa da kashin da yake cewa rabbana gafir rabbana gafirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisabi sai gashi yana cewa Allah ka gafarta mani da ni da mahaifana kuma ga ya can Allah ya hana shi ya ce kada ya kara ma baban nashi neman gafara tun da ya mutu kafiri to amma kuma nan gashi can karshe bayan an yi shekaru ran an ce ya kai kusan shekara hamsin da wani abu tsakanin mutuwa da mutuwa azar din da kuma ga addu'a da ya kai shekara hamsin da wani abu to yanzu inda azarin shi ne baban shi tun da Allah ya hana shi bayan an shekara hamsin da hana shi kuma sai ya dawo ci gaba kaga bari da ko tun da dai Allah ce kada ya kara ne mai gawar tun da ya mutu kafiri to kaga bai kara ne mai gafaran tun da gashi an shekaru ma da mutuwa ta ya kai shekara hamsin da wani abu da mutuwa to kuma sai gashi san karshen rayuwar tashi tunda ya kai ko da ya samu dan ya kai shekara 100 da wani abu ko da an kai shi annabi Isma'il din to da haka sai ya zama an samu wani shi kuma gashi yana cewa wa gafil yana cewa rabbana gafirli wa liwalidayya Allah kai gafara da mahaifana guda biyu to kaga inda ba shi azanin shine baban nashi din ba wancan ne wanda ya fishin ba da sai dai kaga in mahaifiya ta sai cewa gafil liwalidati ko mahaifiya ta da sai ya wali ita kadai misali to amma sai gashi yana cewa walidayya to wannan dai watan shi yasa dai duka dai malami suke tabbatar da haka cewa ya an kai wannan abu ya faru haka to shi yasa suke cewa to dan saboda haka shine zai tabbatar da cewa wata annabi azar dai ba shine mafi annabi isma'il annabi ibrahim alaihi salatu wasalam amma dai ko ta dai ne akwai wasu malaman da suka cewa din hukamin zai hudi farko akwai masu cewa a'a shi azar din dai shine ba wannan annabi ibrahim din dai to amma dai ala ayi halin dai ko da duk wannan saban da an ka samu mu dai karshe bangaren da muke duk wani bangare wanda zai ƙara tabbatar da ganin girma da kuma tabbatar da tsarki don ɓangaren maza Allah sallallahu alaihi wasallam to mu a wancan ɓangaren muke saboda haka koda dai misali an samu sabani da akwai malaman da sun ka ce annabi a azar din shine baba annabi Ibrahim din to mu dai muna ɓangaren waɗanda sun ka ce ba shine baban nashi din ba wannan kuma ka'ida malamai sun san ka'ida ta sabani in malamai sun kai sabani na abu to duk inda ka dauka daidai kake bukata dai ko can ana son ne a samu ya zama kana da watan inda ka dogara shi ne abin da ake bukata to saboda haka tunda malamai sun tabbatar da haka tun daga cikin sahabbai har zuwa ga sauran waɗanda tabi'ai da sauran malamai tunda sun tabbatar da haka to alhamdulillah kaga mu muna wannan bangare wanda sun ka tabbatar da haka ne to shine nan dai suke cewa a annabi ibrahim yake magana cewa Allah ka yi gafara ga dan uwan babana wato shine ma'ana isqal li abihi lokacin da yake cewa dan uwan baban nashi shi a annabi ibrahim alayhi salatu wassalam wa qaumihi da sauran mutanen shi ma ta'buduna me za ku bauta maqalu na abudu asnaman za mu bauta mu gumaka ne suke cewa fa nazallu laha akifina mutabbad mudawmana watan basu bauta to daga nan sai shi annabi ibrahim yake ce musu to wai yanzu hal yasma'unakum shin suna jin ku istada'una lokacin da kuke kiran su din kuna bauta musu aw yanfa'unakum koko suna amfanin ku in kun ka bauta musu aw yadurruna koko suna cuta muku in ba ku bauta musu ba to qalu قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين
a to daga nan to sai annabi ibrahima suka ci gaba da maganar suwa to shine sai yake tambaya su cewa to wai su suna iya amfanin ku in kun ka bauta musu kuma in ba ku bauta musu ba suna iya cuta muku da wani abu ne to shine qalu sai sun ka ce a'a bal wajadana aba ana kazalika yafaluna mu dai uwaye mu wanka su haka nan su ma suka yi shi yasa mu ma muka yi haka nan kaga zama kenan ba ba wai hujjaje gare su ba ko kuma wani dalili ba sun ka ce a'a mun dai samu uwayen mu ne suna yin haka nan to qala sai annabi ibrahim yake ce musu to afara'aytum to yanzu ku bani labari yanzu kuna ganin cewa watan yanzu afara'aytum yanzu ku bani labari ma kuntum ta'buduna abunda kuke bauta ma din wanda ba Allah ba antum ku wa aba'ukum da iyayenku al'aqdamu wannan suke da wami na tuntun din nan to ku sani ina so in tabbatar mana ku ku sani cewa fa innahum aduwwul li wadanga gumakan da kuke bauta makiyana ne ba ni son su don haka illa rabbal alamin nika Allah ɗaya nika su ba ruwana da su ba to haka sai nuna masa to duk waɗanda abu da suke bauta ma aikin ban za dauke su saboda haka shi ubangiji ɗauki sarki shi zai bauta ba wannan za ka samu nan sun ce bal waje na a ba a naka zalika ya fa'aluna ana samun waɗansu su kuma su juya ma'anan kalmomi kuma su juya ayat qur'ani kai tsaye sai su ce haka nan su ma yanzu in ka taho ka gwada mutane sunna ko ka gwada musu ga hanya mai kyau sai su ce ai su abin sun ga uwayen su na yi shi za su yi sai a jawo irin wannan ayat sai a ga baka hujja da ita to kaga wannan kuma ɗabi'a ce wadda yake ta yahudawa ba ɗabi'a ce mai kyau ba ka rika dauko aya kana juya ta yadda haka dama don aya tana magana gawa ga kafirai masu bauta ba kuma ka kai kuma ka dauko na azata gawa musulmi su kuma to ina ina alaka take ba alaka saboda haka kaga wannan sai zama suna yin irin wannan ganganci sai a ce don haka ga haka nan su ba yanzu din wai in ka ce ka gwada ba ka san saboda tunda mutum ya san asulin kakannin shi da ƙayan shi sun tsohe kungiyar da yake ko to tunda mutum ya tabbatar da haka nan misali sai yana ganin cewa to yanzu hujjar da zai rika ita ce sai ya ga magana din kaga ya yadda ya dauka kenan da uwayen nashi da kakannin shi abin da ya kaso da in wuta ne don halaka ku ne san gaskiya ba sai ya gane shi yanzu ya gane gaskiya ko to kaga sai ka ji ya ce wai in ka to ka zaka gwada mutane sai suna cewa uwayen ba haka mun kaso suna yi to wannan jama'a abin da nake so ba gane bin addinin uwaye da kakanni shi musuluncin nan tsohon addini ne fa ba sabo bane don haka tuntuni ya koma ga ga uwaye da kakanni din misali bari in bada misali zaka ga kaman irin shi annabi Musa alaihi salam can lokacin da yana kiran su Fir'auna duk zaka gano musuluncin ne kiran su zuwa gare su abin da zai tabbatar mana da wannan shine lokacin da fir'auna zai mutuwa me yace amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina sai yace shi mara cikin musulmi a shiga ga tun lokacin annabi Musa da fir'auna musulunci ne da ma kai ko to har yanzu kuma bai kuma ga ya gani ba tun lokacin sa annabi Musa annabi Sulaiman shi ma me yake faruwa shi ma ya ga haka kai ko lokacin da ya tura wasiƙa zuwa ga sai sarauna Bilkisu dinnan me yake ce mata innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimina ku zama ne kuna musulmi go ita ma ta zama take cewa wa aslamtu ma sulaimana lillahi rabbil alamin ita ma haka take cewa kaga musulunci shi ma don lokacin annabi sulaiman shi ma haka ko annabi yusufa shi ma lokacin da ya shi ma me yake cewa ai zaka shi na addu'a ko rabbi qad atashini min mulki wa 'allamtani min tawil ahadisi fatir samawati wal ardh anta waliyyi fid dunya wal akhirati tawaffani musliman wal hikni bisalihina kaga shi ma yana so Allah ya kashe bisa ga mi musulunci ashe kaga musulunci tsohon addini daga uwaye da kakanni yake dama saboda kai da za a ganin cewa ai iyayenka ba su iya addinin ba kai yanzu kai ne ka iya to kaga addinin naka ya zama sabo kenan ya zama bid'a ko tunda za abinda ba na uwaye da kakanni ba ya zama kenan ya zama sabo kuma kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nari kakannin ka dubo san sunan wannan kungiya ba ma gaba ɗaya ko sunan ta ba sani ba ko tunda ba su zamani da ita misali kaga ta zama sabuwa kenan to saboda haka cewa akan hujjar irin wannan din to addinin musulunta ma tsohon addini ne kuma abin da zai kara gane mana ba yanzu ma kan wannan aya ba ko cewa aya kamar yadda yake cewa iz qala lahu aslim ko a wajen annabi ibrahim kenan ko sai yake cewa aslamtu li rabbil alamin wa wasabiha ibrahim banihi wa yaqub ya bani inna allaha astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimuna am kuntum shuhada iz hadara yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan ko to in dai bauta ma wata addini musulunci kai shi bisa ga uwayenka da kai su suna yi saban Allah ne to diyan annabi yaqub ga su abar suke cewa za mu bauta ma Allahnka kuma Allahn babanninka to ashe musulunci na uwaye da kakanni ne kina saboda haka kenan kai da zaka zo kana kallon wai shi kenan kana ka hujja akan cewa za a ce ai addinin musulunci mutum dole wai alaci da dole da sai ka dawo yanzu duk abin da ka isko sabo din ka yadda wai dole su uwayen naka wai ba daidai suke ba abin da ake bukata kenan to wannan kuma ba gaskiya ba shine ba shine ba shine abin da yake gaskiya ba wannan ka dai gashi mun ji cewa su waɗannan ne dukan su watan waɗanda annaban kaga suna magana addinin nasu na uwaye da kakanni su su yi sannan shi kai ne annabi Yusuf da alaihi salatu wassalam shi ma ko ai ka san can akwai inda yake cewa inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafiruna sai ce mi wattaba'tu millata aba'i ibrahima wa ishaqa wa yaquba ma kana lana an nushrika billahi min shay'in zalika min fadlillahi alaina wa ala an-nasi walakinna akthara an-nasi la yashkuruna sai ce ni na ba addinin waɗansu mutane waɗanda ba su ba su da imani ma na kafirai kenan shine inni sarakatu millata qaumin la yu'minuna billahi don haka sai yake cewa kuma sannan wattaba'tu millata aba'i ni na bi addinin uwaye na kaga kenan in bin addinin uwaye shine ba daidai ba shine sawa Allah to annabi Yusuf gashi yana cewa wattaba'tu millata aba'i ni na bi addinin uwaye na so wane ne uwaye sai ce Ibrahima annabi Ibrahima wai Ishaqa da annabi Ishaqa wai Yaquba da annabi Yaquba to duka dai wannan misali kaga dai yana tabbatar da cewa da shi addinin musuluncin nan ya koma ga uwaye da kakanni dama saboda haka ba wai tso baya ga yara yake yanzu uwaye da kakanni nan dai da aka rina ana ganin su ne ba daidai ba su ba su yi addini ba ko a ta gane wanda limami ma bai iya sallah ba ko bai iya fata ba ko mai don hakan gabar a wari ma a wani masallacin daban to wannan dai din na uwaye da kakanni shine addinin musulunci na gaskiya din wannan gashi kuma abin da yake tabbatarwa sannan mu dauki kan mutu ya ce ai to ai duk waɗancan ana magana ga waɗancan annabawa ne da sun kauce to sai mu ce to sai ya ce to yanzu shi kuma a dawo cikin musulunci shi ma a yanzu a zamanin na al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to yanzu ko da hijira shekara nawa dubu ɗai da ɗari hudu da talatin da takwas ko yanzu dan Allah jama'a addinin da ya shekara dubu ɗai da ɗari hudu talatin da takwas har yanzu bai zama ga uwaye da kakanni ba har yanzu hannun yara yake ai an koma an ba wuce uwaye da kakanni ana wucewa ko tun da shekara dubu ɗai da wani abu jama'a an yi karni kani ga sun daban-daban ba adadi kaga har yanzu ya komawa ya koma ga uwaye da kakanni kenan to saboda haka wannan aya da alladhina yuhalifuna al-kalima an bawadhi suke aiki da ita suna juya ta suna murguda ta suna mai shi ta ga musulmi don ɗaya dole sai an ce mutane ba daidai suke ba dole sai an ce ba wanda ya addini to wannan ba ta ba ta aiki nan kwata kwata wannan dabi'a ce kuma wanda yake ta Yahudawa su ne suke yin wannan ne don haka wannan ba tana nufi a wannan bangaren ba to nan sai ubangiji madaki zai ci gaba da cewa
الذي خلقني وهو يهدين والذي هو يريمني ويهدين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أنعم أن يغفر لي هديتي يوم الدين رب هب لي حكما والهكني بالصالحين
to shine sai ubangiji bodokin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa annabi ibrahim sai ya ci gaba da cewa to ni ubangijin nan wanda nake bauta ma allazi khalaqani shine wannan wanda ya halicce ni sannan fa huwa ya hadini kuma shine mai ciyar da ni zuwa ga addini na daidai wallazi huwa yut'imuni wannan wanda yake shine ka ciyar da ni in ina jin yunwa wa yasqini kuma shine wanda yake shayar da ni idan naji kishirwa sannan wa zamanin to in ni rashin lahiya fa huwa yasqini kuma shi ke warkar da ni ya wallazi yubituni kuma shine wanda yake zai karbi rayuwata thumma yuhyini sannan kuma ya raya ni wallazi adama shine kuma wannan wanda nake zato wanda nake kikkiawan zato an ya gafira li khadi'ati yawmad dini ya gafarta mani ya man gafara na kurakurai na alanta shi alkiyama to saboda haka sai ya zama nan malamai suka ce in ka duba can ya zano ce Allah zai halaka ni wanda ya halice ni wanda zai huwa tsaye ni wanda ya kaciyar da ni wanda tsini yake shayar da ni to da ya kawo iza mariltu sai ce wanda in ne rashin lahiya bai ce wa iza amra da ni ba kuma ko bai ce in ya samu rashin lahiya ba sai malamai suka ce saboda ladabi ga Allah ne can ka garo an shabon duniya jingina su ga Allah ko saboda abuwa da kyawawa saboda ya ce shi ne wanda yake kuma da ya halice ni shi kuma ka ciyar da ni shi ka shayar da ni ya amma bai ce kuma shi ka samu rashin lahiya ba sai ce da haka idan ne rashin lahiya sai ce sai jingina kan rashin lahiya gari shi kenan to wannan shine yake cewa haka saboda ladabi ne a wajen Allah subhanahu wataala shi yasa ya wannan din a to shine yake cewa da haka idan hakan ta faru to a fa huwa shi shine wanda yake yana warkar da niyya to sannan sai gashi nan kuma yana cewa a watan shine wanda yake yana kashe ni kuma shine wanda yake zai raya ni to wannan aya tana da karatu amma sai dai mu dakatar da karatun nan saboda lokaci din da haka sai dai mu aje nan mu kwana sai dai dai Allah ya kai mana rayuwa sai mu sai mu dawo da wannan karatun insha Allah da haka alhamdulillah muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya nuna muna wannan rana ta kawo ƙarshe na wannan karatu a wannan rana wanda alhamdulillah shine wanda aka shirya wanda za a yi hatama na wannan karatu haka muna roƙon Allah inda muka yi daidai tun daga farkon wannan karatu namu haka wa a yau muna roƙon Allah ya karɓa mana shiya kurakuran da muka yi kuma Allah ya fi muna Allah ya shafi shi daga cikin zuciyoyinmu kuma Allah ya fahimtar da mu daidai ba mu ikon gyarawa albarkacin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama saboda haka saboda kasancewar lokaci yayi za mu gabatar da a gabatar da shugabanni domin a gabatar da shugaban da za a yi da kuma addu'o'in da za a yi amma kamin nan akwai tsarin watan abubuwan da malamai in sun ka zo da cikin addu'a muke da bukatar shigar da su gudun baka daga ciki dai na farko watan shine watan bayan neman gafara gare mu nan akan dukkanin abin da mun kai na kuskure Allah ya fi mana inda baka je kuma ya karba mana to sannan har yanzu cikin abu na biyu shine watan cikin addu'o'in da malamai za su yi ga jerin tsarin abubuwan da muke bukata sai a shigar da cikin addu'a din shine na farko kaman a yanda an ka sani bana gashi Allah ya kaddara wannan karatu ana sanya shi a a gidan rediyon Zamfara rediyo kuma gashi kuma irin yanda abun ya faru da kuma wanda ya dauki nauyin shi wannan karatu din shine a dan majalisa wanda yake mai wakiltar a dinan magaji da kuma kauran namo da shine fannin rabon Alhaji Aminu Sani Jaji da haka muna mashi fatan addu'a na alkhairi Allah ya saka mashi da alkhairi akan wannan hidima da yayi kuma Allah ya biya mashi da sauran dukkanin bukatun da yake da su na burukan shi baki daya kuma muna mashi addu'a Allah ya mashi jagoranci a cikin dukkanin al'amuran nashi baki daya alfarman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama sannan da kuma sauran waɗanda wato suka yi kokarin kaman isar da shi wannan sakon zuwa gare shi kaman shi a ciyaman Fati Alhaji Aliyu Musa da kuma sakatare murtala abdullahi ko wanda aka wani kabi da na jaji saboda haka wanda suka yi kokarin isar da wannan sakon zuwa gare shi wanda har ya ji labarin ga abin da ke faruwa da haye kokarin wannan aiki to su ba muna musu addu'a Allah ya saka musu da khairi kuma Allah ya kara musu a karin watan samun dukkan abin da ake nema na alkhairi baki daya na rayuwar mace duniya da lahira baki daya albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan bayan su kaman sauran mutanen da an ga sun ka fara wannan kokari din na ganin cewa wannan abun ya faru na sa karatun a gidan rediyo din kamin a samu cewa wannan labarin har ya isa gare su an zo an dauki wannan nauyi din to shine kaman waɗanda muna da muhimman mutanen da ya kamata to a shigar su a cikin addu'a kaman su Alhaji Ma'azu mai saifa wanda aka fi sani da suna Alhaji Ma'azu to haka da mai saifa ko to haka yake shi da aka fi haka yake wanda yake dan mazaunin nan nan nan nan nasara gode ne amma dai mazaunin garin Kano a ce yake yana kasuwancin shi da haka kuma ya ce yana neman addu'a ga mahaifin shi na Allah ya ji kansu ya musu rahama ya jajja musu rahama da kuma neman buɗe a cikin harkar kasuwancin shi to muna mashi addu'a Allah ya saka da alkhairi akan hidimar da an kai sannan kuma Allah ya gafarta mahaifa baki daya da sauran kuma waɗanda suka taimaka kaman su wata akwai Idris Muhammad wanda yake shi ma anan yake amma da shi kuma mazaunin a Lagos shi kuma eh masana'a karfi din nan wanda shi ma dai wanda kuma suna kan hanya na zuwa aikin haji insha Allah bana muna fata Allah ya kai su lafiya kuma Allah ya dawo da su lafiya kuma Allah ya sa su yi aikin hajji karbabbe da kuma katan dan uwan shi shine kanin sa shine Ismail Abdullahi shi ma da kuma Alhaji Atiku Alhaji Husaini zawo shi Salisu Sarago da shi ma duka dai mazauna garin na Lagos din sannan da su Bashiru mai littafi ko wanda amma yanzu ya zama mai karfi yanzu shi kuma ko to shi ma dai dukan dai mazauna garin Lagos din shi ma yana kan hanya ta zuwa katan aikin hajji shi ma insha Allah madadin da shi da mahaifin shi baki dai muna masu addu'a Allah ya kai su lafiya da su lafiya kuma Allah ya sa su yi aikin hajji karbabbe da sauran waɗansu a mutanenmu waɗansu ke a musamman su wani mai sallah da kuma su abba umar da sauran jama'a da suke tare da su baki ɗaya su ma dai duk mazauna lagos ne su ma to su ma sun yi ba da gudunma mai ƙarfi a wajen tafiyar da wannan karatu to muna masu addu'a su ma allah saka masu alkhairi sannan da kuma sauran nan cikin gari tun daga makarantun mu na islamiyya kamar makarantar mu ma makarantar ma'hadul ansarul islamiyya ta shehu malam musa na gusau tun daga malamanta da sauran ɗalibanta to dukan su ma muna masu fatan alkhairi da addu'a Allah ya saka alkhairi akan kokarin da aka yi da sauran makarantun mu na islamiyoyin mu tun daga ta'dib al-awlad muslimina da kuma nurul huda su ma dukan su da malaman su da daliban baki ɗayan su muna musu fatan alkhairi da addu'a Allah ya saka alkhairi sannan da kuma a, watan sauran dukkanin mutanen da suka yi kokari na cikin garin nan wanda suke suke mazauna a nan gari da waɗanda ma ba suna a wajen gari ne suna zaune a wajen gari su dukan su gaba ɗaya dai kowa da kowa ba sai an bi sunaye ba an kace za a bi sunaye to ba lokaci ba zai dauke mu ba zaka muna musu addu'a dai Allah ya saka musu alkhairi baki daya da sauran waɗanda suke shugabanni na wannan kwamiti da aka shirya wajen tafiyar da wannan karatu din na gani ya shiga a gidan rediyon kamar su shugaban abun shine Alhaji Garba ko Malam Garba a Magamawa wanda shine shugaba na uba a cikin wannan kwamiti din da kuma shi Malam Aliyu Tamasi Malam Ibrahim dan Malam Allah ka masa gafara shi ma su ne waɗanda suke uwaye na tafiyar da wannan kwamiti din sannan sai waɗanda suka ta kokari na kai da kawo kowane lokaci wajen tuntuɓar mutane in a kowane lokaci wajen tafiyar da al'amuran ya za a yi ya za a yi da sauransu to su ma dai sun ta kokari kwarai da gaske himma sosai da gaske kaman su a waɗanda makita da su da shine Malam Diyau Muhammad wanda aka fi san da su da su da suna a Malam Nabanga to muna mashi addu'a Allah ya gafarta mashi Allah ya mashi rahama da kuma malam babangida Ahmad shi ma watan Shehu Ahmad kenan wanda shi ma Allah ya mashi rasuwa muna fasa addu'a shi ma Allah ya gafarta mashi jikin shi da kuma su watan shi Allah ya mashi kenan ma tukur Abubakar shi ma to duka su ne suka ta wannan kokari sannan sai da cizon cikin su shine malam Hussein dan hullu wanda su ne suka ta wannan kokari na ganin ya za a yi dai wajen tuntubar jama'a kowane lokaci na tunatarwa akan abubuwa din to dukan su dai gaba ɗayan su muna masu addu'a Allah ya saka masu alkhairi sannan ba za mu ci da wanda kai wani kokari baka nake mu bana ko wani lokaci da sanda wani abu zai faru mala aminu ko eh mala aminu ce shi mana mashi addu'a Allah ya saka alkhairi akan kokarin da aka yi din da sauran dukkanin jama'a mu baki daya sannan har yanzu shi ba ba za mu ci da ita kanta hukumar gidan rediyo din ba akan kokarin da sun kai shi ma kamar karkashin jagorancin shi Alhaji Garba Tunau mutum da Bafara din to muna masu addu'a su ma Allah ya saka musu alkhairi da kuma wakilin su wanda yake shine mai kai musu karatu din shine a banan Jamilu Ilyasu gidan magaji shi ma muna mashi addu'a Allah ya saka alkhairi da wanda yake yana sa mai shi a cikin faifai shine malam Bello Umar Gungudu to dukan su dai muna fasaka musu alkhairi to akan wannan hirma da suka yi muna godiya gare su Allah ya saka alkhairi sannan da sauran muna neman addu'a wajen malamai ga mahaifanmu wato musamman shi malam namu muna neman addu'a kan shi gare shi Allah ya gafarta mashi ƙara mashi rahama ya jirƙar shi da shi da sauran iyayen mu baki ɗaya iyayen waɗanda suke rayu da waɗanda suke sun rasu to muna musu addu'a Allah ya gafarta musu wanda an rayu ko muna musu fatan alkhairi da kuma jin daɗi akan kyawawan addu'o'i da kowane lokaci suka taya muna da kuma shawarwari kyawawa da suke bamu waɗanda suke suna raye akwai kuma waɗansu iyayen namu wanda muna da buƙatar shiga da su a cikin addu'a kamar irin baban mu shine malam Ilyasu da kuma a wani baban namu shi ma a gabaki shine limamin garin gabaki da na'ibin shi to muna musu addu'a Allah ya ba su lafiya Allah ya yi masa abin da kamar rashin lafiya da sauran iyayenmu baki daya kamar waɗanda suke a nan gida da waɗanda suke gusau kamar baban mu can ba ma da hayya gusau da kuma irin su baba Alhaji Ibrahim shi ma gusau dukan su mana musu addu'a da Allah ya saka musu alkhairi su ma akan kyawawan shawarwari da kuma addu'o'in da suke taimaka da fata alkhairi baki daya da sauran dukkanin shugabannin mu na wannan gari shekwanan mu tun daga shehu mu shehu Salisu radiyallahu anhu su shehu Liman na Inkara da kuma shehu Malam Dudun Dai da kuma shehu malam Musa na Irgusau da kuma shi kakan namu shi ma har yanzu shine shehu malam Musa malam malam Sani na binta wanda shine wanda yake koma kuso din shine sai koma kuso daga baya to amma dai sune asulin danan gari ne wanda suka kafa a cikin wannan harkar gari din to muna musu addu'a dai dukan su gaba ɗaya Allah ya ƙara musu rahama Allah ya jaddada musu rahama albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma akwai wani bawan Allah wani mutumin mu wanda muke tare da shi dan gusa wani malam Barhama wanda yake yana neman addu'a akan wata makarantar su gina ta Islamiyya to suna roƙon addu'a din ko Allah ya tafiyar da masa wannan wannan makarantar din baki daya da sauran dukkanin jama'ar da suka assasa wannan karatu tun daga farkon shi haka wa yanzu waɗanda suka rasu muna masa addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya kansu sannan mu kuma waɗanda an raye ko muna masa addu'a Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa ya ƙara musu himma da ƙwari wajen tafiyar da wannan karatu baki daya sannan da sauran dukkanin watan waɗanda suka halarta a wannan wuri a yau da waɗanda kullum muna tare da su ko wani lokaci muna masa addu'a baki daya Allah biya mai kowa bukatun shi baki daya da sauran wanda suka kawo sarƙoƙi daban-daban suna neman addu'o'i akan bukatunsu daban-daban masu neman addu'a akan marasa lafiyan su Allah ya ba su lafiya masu neman addu'a akan kasuwancin su da manoma da masu nau'in hannu baki ɗayan su da ma'aikatan na gwamnati masu neman aikin baki ɗaya dukan su mana addu'a kowa da kowa Allah ya bashi ta a cikin abin da yake yi din Allah ya mashi buɗi na alkhairi baki ɗaya a farkon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran masu nema wanda suke suna a unguwa ne akwai wani ɗalibin wanda ya nemi cewa yana so da Allah a shiga da shi addu'a wanda yake yana zaune daga shine Ibrahim na a malam siratu mai rediyo shi ma to muna addu'a shi ma Allah ya saka zafi shi ma Allah ya Allah ya biya abin da yake neman bukata baki daya da sauran dukkanin watan dalibai watan dalibai mu dalibai kenan da sauran malamu dukkan mu gaba ɗaya muna addu'a to Allah ya kara mana buɗi a cikin harkar karatu baki daya Allah shi kara mana haske kuma Allah ya kara mana imani da aiki da abin da muka sani din alfarman zan Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran mata masu shikan na baki daya muna masa addu'a su ma Allah suke su lafiya alfarman aikin Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran wanda yake ya so ya kawo sarka amma bai samu iko ba to dukkan su ne gaba ɗaya mun shigar da su Allah ya saka musu alkhairi albarkacin manzo Allah sallama da sauran dukkanin jama'ar da watan wani ya so ya shigo amma bai samu dama zuwa wani uzuri ya hana shi to kansu muna musu kyawun addu'a sannan har yanzu watan ba za mu wance da sauran dukkanin jama'a da suka yi ta nuna farin ciki ba tun daga mutanen mu na cikin gari da waɗanda suke ta kira ta wayoyi daban-daban wurare daban-daban garuwa daban dukkan su baki daya to muna musu addu'a akan jin daɗin karshe suke ta yi kullum suna cewa suna farin ciki suna mara kyawun addu'a a rediyo to muna musu ma kyawun addu'a Allah ya saka musu da khairi kuma yanda wannan abu ya faru to Allah ya ƙara mana soyayya ta saboda Allah kuma Allah ya haɗa mu baki ɗaya a gaban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sannan da sauran shugabanninmu na wannan gari tun daga shugabannin masu mulki har zuwa ga wanda suke yan siyasa mu da sauran shugabannin na wurin gwamnati mu baki daya da shugabannin na jiha mu baki daya da shugabannin na kasa mu duka baki daya da sauran dukkanin inda musulmi suke baki daya muna musu fatan alkhairi da addu'a dukan su Allah ya biya mana bukatun baki daya mu jagoranci sannan duk abin da yake na kunci da wahala da muke ciki shi muna roƙo Allah ya yi muna Allah ya ba mu ilimi mai yawa mai albarka mai amfani duniya da lahira Allah ya rauta mana arziki mai yawa mai amfani duniya da lahira Allah ya ba mu ilimi mai albarka duniya da lahira da zuriya ta na kwarai ta masu alkhairi baki ɗayan su sannan kuma da sauran mutane da suke ta dema addu'a dai daban-daban duka ba sai an kanta suna mutane ba amma dai kamar waɗanda suke nan da unguwan musamman akwai Alhaji Bawa dan Shahu shi wa mana mashi addu'a Allah ya gafarta mashi da su Alhaji Ladan da kuma watan Malam Abubakar shi watan mahaifin su Allah rama kenan da kuma wata bayan Allah da ya kwarar da mu da ita mata ce tana son da Allah shiga da ita cikin addu'a to dukan su daga gaba ɗaya duka Allah ya sani waɗanda suka rasu muna masu fatan alheri Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu mu kuma Allah ya muna arzikin cikawa da imani da sauran masu neman addu'a kan bukatu daban da duka dai Allah ya sani to Allah ya biya muna fatan alheri insha Allah ta haka muna roƙo Allah ya biya mu dukan alheri baki daya Allahumma ij'al lana min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makharajan ansurna ala man adana waj'alhum haba'an mansura اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وانصرنا على من عادانا واجعلهم هباء منثورا اللهم الاسنا في تيسير كل اسير فان تيسير كل اسير عليك يسير ونسالك اليسر والمعافاه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك باننا نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري وكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين saboda kamar abin ka wajen alamai a fara addu'a za a muhara gabatar da kaman a shi alhaji magaji a madadin mai girma uban kasar nasara gode saboda ya wato wani uzuri ya hana shi bai samu ya ce baya gida to kuma ga alhaji magaji kuma ko can dama duk ana tare da su kowane lokaci don saboda haka zai wakilci a girma abin kasa da kuma shi ma da nashi jawabin shi ma duka dai sai ya haɗa mana baki ɗaya da haka alhaji bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم جماعة gari nasarawa godal da kewayenta zamfara baki ɗaya muna murna muna farin ciki da wannan karatu da Allah ya ɗaukaka mu daga wannan bagire zuwa ko'ina duniya a ji mu kyakkyawan majiya mai amfani mai duk abin da mutum ke so da fahimta da jawo hankali don tun baka fahimta ba haka fahimta ana yi ma dalla-dalla ka dai gane in ma kana dan lalabe a jawo hankalinka a aza ga hanya ka fahimta ka gane to mana addu'a Allah ya saka da alhairi Allah ya biya wannan bagiri da ake kira tsamiya mai kaji Allah ya arzita mu saboda ana cawar zukun ya sulahata sai Allah ya arzita mu da wannan wuri mun samu shiga cikin bakin duniya da kyakkyawar shiga da jin daɗi da komi da murna duk wanda ya san karatu idan ya ji karatun to zai ji daɗi zai ƙara fahimta amma abinda muke so abinda muke addu'a Allah sa wannan hili ya zama na dindindin kamar misali duk an ka ce kullun da kwai lokacin da ake cewa ga wannan lokaci wanda za a yi ba sai cikin watan azumi ba mu samu hili na dindindin kamar yadda sadiku sadiq ya samu lokacin da an ka ce sadiku sadiq ya ciyo kofin nan na duniya baki ɗaya ko da ma duk wanda ka ga ya tashi tsaye sai da ya rairahen to Allah saka da alheri kuma Allah ya taimaka mana Allah ya taimaka mana Allah ya ƙara ɗaukakawa Allah ya ƙara ɗaukakawa saboda ina wannan bayani ne akan shi bakin uban ƙasa shi ma na cike da farin ciki gari na ne mutane na ne kuma haka ta faru kuma ba ƙaramar faruwa ba mai daɗi abin bugun gaba abin jin daɗi abin alfahari alhamdulillahi mun gode ma Allah mun gode ma Allah da wannan ni'ima da Allah ya mana jama'a muna godiya muna godiya tabbas mun zo mu yi farin ciki matanya juna farin ciki ba ku ɗai ba munan kowa na farin ciki da wannan karatu gaskiya samar da karatun gane ce zan sai rediyo don ɗai in rika ji duk inda ake yi na in rika ji saboda haka alhamdulillahi alhamdulillahi mun ji daɗi mun gode Allah shi ƙara mana irin wannan ni'ima Allah shi ƙara mana Allah shi ƙara mana Allah taimaka duk kowane shugaba na nan garin na addinin musulunci yana cikin farin ciki da jin daɗi bisa ga wannan alhamdulillah alhamdulillah mun gode Allah saka da alheri Allah taimake mu ga ainihi wata shi mala aliyu ta masu shi mala ibrahim na balon nasarar godal allah jikin shi ma ya gabatar da dan abinda zai gabatar ko da minti da zuwa biyu abin lokaci
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله muna mika godiyanmu ga Allah subhanahu wata'ala da ya nuna mana wannan lokaci kuma Allah ya albarkace mu bisa ga yadda an ka saba an ka samu ci gaba mai albarka wanda yake da ana tafsirin ne muna zuwa muna saurarawa kuma yanzu ga shi ubangiji allah tabaraka ta'ala cikin ikonsa da hikimarsa ya taimake mu an sa wannan karatu cikin gidan rediyo duniya ma duka gaba daya ta jiya saboda haka muna godiya ga allah subhanahu wa ta'ala kuma ubangiji allah shi ƙara basira Allah shi ƙara basira sannan dukkan malamanmu da iyayenmu waɗanda suka asasa wannan abin ubangiji Allah shi gafarta musu waɗanda suke ba su raye mu kuma da annan idan tamu ta taho ubangiji Allah ka sa mu cika da imani alfarman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam albarkacin inna fatahana laka fatahan mubinan ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا يا رب العالمين آمين yanzu insha Allah za mu gabatar da imamu shine limamin masallacin juma'a na dai na wannan gari nasara godal domin ya fara gabatar da addu'a sannan sai gabatar da sauran malamai saboda lokaci yana tafiya akan wakan lafiya
jama'a gaba mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai mu ce alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi ibn ubangi tabaraka wa ta'ala na cewa in ya baka ni'ima daga gode masa in dai har kana bukatar shi kara ma lullun kama saboda kaman gode ma Allah bisa ga wannan ni'ima da Allah ya bamu ta samun yaronmu mai fahimta mai hikima Allah ya ba da ikon miƙa karatun shi gidan rediyo jiha kusau bisa ga farin ciki taimakawa ga matasan godal da gewaye da kuma sarakunanmu da sauran shamominmu Allah ya saka musu alkhairi abinda malam sanusi dan malam ya karanta bisa ga daidai Allah shi ba shi lada ya ba mu gaba daya Allah shi kara masa ilhama ya shi ja zamanin sa ya ji kan ma'aifansa da duk wanda ya halarta wannan wuri Allah ka ji kan marjayansa domin ya zaka da sunji alqur'ani Allah shi biya Allah shi biya a kannan kuma gode da muke yi ya ambaci bayan Allah suka taimaka da bisa ga amika hijaha dukkan wanda ya yi ƙoƙari ya yi jihudi ciki Allah ka biya buƙatarsa Allah ka biya buƙatarsa wanda ya yi niyyar shi wani abu kuma bai samu iko wazdini ilman Allahumma ya mu'allama Ibrahim allimni wa ya mufahima Sulaiman fahimni bi barakatir rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati tawqina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi ya rabbil alamin
a yanzu kuma za mu gabatar da babanmu kuma malaminmu shi ne malam idris na tumfa wanda aka fi sani mai almajirai domin shi ma a gabatar mana da addu'a a takaice da sauran jawabin da za a yi mata za a yi mana kan kalarsu
أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما جماعة السلام عليكم duk abin da mutum zai wurin nan tahsilul hasili ne kuma dan malam tun daga neman ilimin shi shi ma alhaji magaji babba mantuwa ce yayi da abin da aka yi gaban sa sadda malam sani na binta yana raye kuma yana can bai tashi koma ku so ba sannan ya san nan muka zama wurin bita tare su malam musu dami tare da malam ibrahim dan malam wani minjiji shi a kai ba a tashi ba ko da yake kada in tsawaita tun da ana son kada in yi yawa da yawa da abin eh a wurin nan ake tare da malam ibrahim dan malam wani mai hajjiji aka kaiwa ba a tashi ba shi alhaji magaji ya sani sannan ba da bayan haka Allah ya mai kada shi nan shi ya shehu sannan shi kuma malam ya koma gusau a duk hidimar da ake zawo shi salisu man dan malam yana kan gaba hidimar bako ce hidimar duk wasu malamai ne da sauran komai da komai dai kada a yi ma cika wani dogon abin nan an san malam ibrahim yana kan gaba to ashe duk abin da ka shuka to shine zaka girbi duk abin da ka shuka shine za a girbi kai malan sunusi yanda malam ibrahim dan malan shikka shi ta hito kai ma Allah ya sa taka ta hito haka nan kuma ku yan uwa kowa nan cikin zuciya ta yi ya sa rayuwa ta yi wadda yagga malan sunusi suna yi shi ma Allah ya sa ya haka nan a muhammad albusar yana cewa wa idza sahira al ilahu wa nasan li sa'idin fa innahum su'ada wai zayan nan da Allah Ubangiji sahir ya hore unasan mutane da sa'idin ga mutum guda mai arziki bayan nan su adawo su ma masu arziki ne don in ba su da arziki sai su ca ya za mu bi shi shi mu yi shi cewa an kai shi hamma wani abu ya ba garin yake ba kaza kaza kaza to saboda haka duk inda kaga Allah ya hore mutum Allah ya hore mutane wani mutum guda mai arziki to su ma suka yadda suka bi shi fa inna musu adabu to su ma masu arziki ne kuma da kuka lura da haka kuka zan kun yi umuma bisa ga haka to kuma masu arziki ne to ana son gira don shehu ibrahim can yana magana cikin diwani saboda haka ana son abinda aka ce hasada kamar yanzu abinda ka gani ga malam sunusi ba ka ma son ka biyo ta nan saboda sun haka kamar wanda ya kai din nan ka zan ba ka ayi ba ka ba ni wato shi wanda ya kai to ya kasance kai ma a ce dai habba yayi din da kai da shi rukunan dai to shi aka ce masa hasada to shi ne inda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ala inna alhasada ta'kulu alhasanatu kama ta'kulu an-nar alhadaba to hasada tana cin addinin mutum ba ba dariƙe kake ba in dai musulmi kake anan cikin garin kaga ba kai farin ciki da wannan abu ba to sai mu ce ma Allah ya sauke kuma mutum bai zama mumini sai abin da ya kaso ga kai ne sai abin da ya kaso kai ne ya so shiga dan uwa ne amma abin da kaso shi Aminu Shanin Jaji Allah ya sa mu dace Allah ya rika tara mu ga Allah ka ba mu lada haka malaman da suka asasa garin ga tun farkon su shi baban liman da farkon haka su shi liman nan kan su ce wannan da ya so malam shi shi salisu da muridan su dukan su baki daya Allah ya saka masa alheri wanda ya asasa wannan masallaci malam Abdullah shi masa gafara